أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنصوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر درم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke walkarka da abin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a biyu ga watan rabi da awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan goma dubu biyu da ishirin da ɗaya mun kawo ƙarshen suratun mulminun yau za mu tashi harkon suratun nur a ɗan uwa ganin cewa akwai tambayoyi za mu ɗan takaita a kan tambayoyin da suke wajen a lokaci na tafsiri a takaice wata uwa tana bayanin cewa ita matar aure ce ta yi soyayya da wani yanzu ta tuba meye za ta yi kuma take cewa mijin nata shi ya sababa mata haka ganin bai kulawa da ita ya huta daga harakarta har ta kai ta ga alaka da wani namiji daban suka yi soyayya wanda ba mijinta ba to abinda yake hukumci na zahiri musan abin da ya wakana ba a matsayin kurin soyayya kadai ba wani abu da ya shigo don ganin mata aure ce ta tuba tsakaninta da allah subhanahu wa ta'ala ta gyara halinta da mijinta ta yi tuba tuba ta gaskiya a maganar cewa bai kulawa da ita mata kan kawo da dalilai su da yawa idan suka yi wata alaƙa mara kyau da wasu maza za su kawo dalili mijin bai kulawa da su wannan ba kuzuri ba ne ba a wajen allah wasu ba su ma da mazan suke zama su kame kansu ba ta ma da namijin kuma tana buƙatar namijin amma ta kame kantar tsoron allah ba hujja ba ce ba don dalilin mijinki bai kula da ke ba ki kula da mijin wani miji da ba naki ba wannan ba ki da uzuri a wajen allah subhanahu wa ta'ala duk da muna jan hankalin mazan wajen haƙƙi da yake kansu na kulawa da matan da suka kawo gidansu don ba su da wani wuri na rayuwa kyakkyawar rayuwa irin gidansu don gidan ma'aurata allah subhanahu wa ta'ala kwarai ya yi bayani na gyara zamantakewa ta gida domin gidan ma'aurata shi ne imma aljanna ma'aurata ko wutar duniya kuma ta lahira kenan kyakkyawar rayuwa lazim a yi ƙoƙarin samun ta a cikin gida na aure mace ta samu wurin nutsuwa namiji samu wurin nutsuwa a cikin iyalin shi wannan lazim ne haka Allah ke nema mu da haka Allah ta rike mu amma kuskure rashin hakan bai sa ki je ki yi alaka da wani Allah ka barka mu sai wani ke bayanin yanzu lokaci ne suna son bayanin zakkar kayan gona yan wa zakkar kayan gona annab sallallahu alaihi wasallam ya kayyade ba dukkan noma bane ba ake ma zakka ba dukkan nau'i bane ba kuma ba dukkan yawan adadin bane ba ake ma zakka daidai da abin da ya shahara da abin da ake kira abinci a ajiye shekara abinci mai suna abinci akan shi ne dai malamai suka yi bayani kan shi duk da annab sallallahu alaihi wasallam ya ambato irin dabino irin inabi ka irin zabibi irin alkama irin yakan alkama da bino da sha'ir su ne annabi ya ambata akan zakka wasu malamai suna kiyasi da wasu ababe masu alaƙa da su almuhimmu ne abinda ake huda ma zakka wajen adadi suke tambaya kamar mai tambayar da ke daga wani adadi ne ake huda zakka abinda ya tabbata na sarasa ya magana babu zakka ƙasa da wuski biyar wuski guda sa'i sattin sa'i sattin so biyar sai ɗari uku shi ne wasu malamakan ce tiya ɗari uku a bincike da muka yi awo da muka yi a hakika sa'i ɗari uku bai kai ba tiya ɗari uku misalin tiya ɗari biyu da arba'in ne kuma sun rubutu kamar da karanci sai fikin suna na abu malik ya ka bayanin a ma'auni na zamani misalin kilo ɗari shida da arba'in da bakwai idan ka dibi wannan kilo 647 ya baka kusan tiya 240 domin kenan jan bahu tiya 240 shine jan bahu ko mace bahu mai daukan tiya 40 guda shida kenan sai ka yi noman da zai kai tiya bahu mai cin tiya 40 sai ka yi bahu shida masu lissan awo ka ce kilo 647 tunda kusan kilan zamanta kusan bahu shida mai cin tiya arba'in arba'in kenan a lissanin da zami zakka ba ta kama ka akan kayan gona sai in ka yi noman da ya kai tiya 240 ko mutum in buhu ne mutum arba'in buhu shidda wannan shi ne daga nan ne ake ba da ɗaya cikin goma in noma ne na ruwa na sama ko mai zauwa daga teku ko da ƙorama da a sha ba ban ruwa na ban ruwa ba in dai ruwa ne na filis irin da muke da noman ka- noman noman damana da shi za a ba da ɗaya cikin goma ɗaya cikin goma shi ne kace an aka an aka auna tiya goma a ware ɗaya amma nan inda ake haka sai inda abin ya kai na samu shi ne a goma sai a ware ɗaya amma sai ka ɗari ɗari biyu zakka ba ta hauka ba sai ya kai tiya ɗari biyu da arba'in kuma abu na biyu ba a gama hatsi tiya ɗari biyu dawa arba'in wake ɗari biyu kai ha- ha- wannan a gama wannan gujiya ɗari biyu a sai kowanne a karan kai shi ne ba a gama jinsi biyu ba a gama hatsi da dawa a yi misali dawa zakka ba ta hawa kan dawa sai in ka yi dawa ɗari biyu da arba'in tiya haka hatsi zakka shi bata kamawa ya kawo tiya ɗari biyu da arba'in haka wake haka gujiya duk abin da ake wata zakka dai sai a karan kai shi sai in ya kai wani adadi na tiya 240 tukun zakka ta hau wani shi ne yadda kenan in sun kai wani adadin to shi ne kuma za a ware dukkan goma a ware ɗaya imamu goma a ware ɗaya sanwa goma a ware ɗaya in dai mutum ya ga wani hadin zai kai wani hadin ko ya wuce ba ya kaya ba su suke ma tunda da ana ganowa wani hadin ya da yawa to shi kenan gano sanwa ɗaya sanwa goma ya ka ware ɗaya shi ne abin da yake na adadin zakka wannan kenan sai kuma rigima ta biyu masu noma na zamani ya sayi ɗan tantan an mai noman rani an jirkice ya biya ɗan barema suna cikin magabata da su bin umar suna ga za a hudda abin da ka kashe balle ba shi ka kiyo ka kashe a gona sai ka hudda jika ɗari biyu ka hudda ka kashe ɗari uku ka kashe to sai ka ware ɗari uku ko ta kuma sauran in ya kai zakata ko zakata waka wannan a wajen wannan magabata wannan haka suna ga cewa ba ba a zo ka huda zakka abin da baka mallaka ba da yawa aka yi noma aka shi kudi kuma ba a san abin da aka ji wannan kuma abin daban mu da yanzu mu tsaya wancan bayanin dai na mai tambaya da dan zakka tiya 240 ta komi Allah ya taimake mu sai za mu tashi sura suratul nur bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Allah ya buɗe wannan sura da sunan- sauran surori saɓanin wannan sura duk da duk surorin ai surori ne amma ta za ka kira da suratun kuma an zanna su ma sauran an saka da su ko kuma faradana kuma an farata aiki da abin da yake cikinsa su ma sauran haka ne yayi shi ma ibn kasir ke cewa ya daga cikin usulubi na alqur'ani anan Allah subhanahu wataala ya ambato da waɗannan kalmomi don ka ba da muhimmanci kula da abin da ke cikin wannan sura saboda sura ce uwa tana da ƙwarai tana cikin surori madaniya wanda suka kula da ɓangaren shari'a da kare mutunci na iyalai da maganar haddi na mai jiwon wani da haddi na mazanaci ko mazanaciya da magana ta mu'amala ta gida mu'amala ta shiga gidan mutane dai da abu ne na zamantakewa kwarai sura ce tana da hukunci masu yawa a cikinta na kina akwai jan hankalin mutane a bada hankali akan wannan sura mai mahimmanci wanda Allah anzalnaha Allah ya sabkar da ita wa faradnaha ya faranta aiki da abin da ke cikin ta wannan kamar Imam Bukhari cikin tafsir ya ce man qara faradnaha fa yaqul faradnaha alaikum wa ala man ba'dakum Imam Bukhari an faranta ku a wancan zamani aiki da ita da kuma haka ɗan bayan an faranta masa aiki da abin da ke cikin wannan sura yace fiha ayatun bayyinat a wannan sura akwai ayoyi wanda bayanansa a hili ke karara akwai hukumce-hukumce dalla-dalla za mu ji insha Allah a gaba Allah ya saba da wannan sura la'allakum tadhakkarun dan ku zamanto masu wa'astuwa masu bin dokokin Allah wanda Allah ya dora a kan Allah ta rike mu bismillah ar-rahman ci gaba الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
ɗan uwa abin da ke cikin wannan aya ta fara da azzaniyatu wazzani mazinaciya mace da mazinaci namiji alace fajilidu kulla wahidin min huma mi'ata jalla ku bulala kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari ɗan uwa nan ba kurin ba cewa wace ce mazinaciya wane ne mazinaci ba haka ba ne ba kurin Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana hukuncin zina kamar da wasu ke tsammanin cin mutunci ne ko bai dace ba rashin sanin tsarin Allah subhanahu wata'ala Allah da ya ce a yi haddi manzo ya turo da wannan littafi kuma wannan manzo ya karantar da mu da hanyoyi da ake bi don tsaye da haddin Allah a saman ƙasa. Da nan sallallahu Alaihi wasallam ke cewa haddi ɗaya na Allah da za a tsaye da a saman ƙasa alkhairin shi ga wannan al'umma ya yi a muku ruwan kwana arba'in. Ruwa ta tabbatar suna bin mata. Na ke ba ƙaramin alkhairi ba da tsaye da haddin Allah a saman ƙasa. to amma ba haka bane kurin kara zube Allah ya kare mutuncin mutane a wajen lamarin haddi ko tuhumar wanda zana za mu ga yadda Allah ba da kariya yanzu a nan idan muka koma shi manzan da Allah ya koya ya yi wani alamar ko da muka diba sauran ayoyi na alkur'ani za mu ga iya buƙatar shaida shaida ko mutum ya hurci ya ce ya yi ko kuwa a ga ciki a jikin mace kuma ganin ciki kadai dan ta yi ciki ba ma ce mazana ce yake a shari'a ba mata hukuncin zina budurwa ce zawara ce ba ta alme aka ganta da ciki sai mun cika iyawa mata yare ne ko ba yare iya mata yare ana yare tabbas shi yasa kenan dokoki da aka dora kuma kun masu tsauri saboda kare haƙƙi na mutane kare mutuncin wani in wa bambancin dokar Allah ta ɗan adam ɗan adam ba shi doka balle ma makahurai suna doka ba su doka ta gaba kudu su duniya ne a kare sai za zuwa ta binciken banza ta binciken ƙarya kaza kaza a binciki kayan shi a binciki da ya kwanta a ɗauko wanda shi a ci mutuncin mutum a kan shuba su ji suke wani ne na kwarai da samu na mu ne ke kare mutuncin mutane zai wanda ya karanci abin da ya gabata yan shekaru shugaban bankin duniya gaba daya na duniya gaba daya iya son takara a wurin shi sai aka bi kasa aka gama shi da wata mace wanda sun sa alaka shi da mata karshe ne wannan mata kun zauta ce ya neme ta daga nan takara ta kare ta kai ce a binciki wannan a binciki wannan aka yi ta binciken karya da binciken gaskiya neman da gaskiya da karya ko a gane gaskiya da ƙarya to kaga wannan a musulunci babu wannan babu wannan bin diddigi kin ce ya neme ki ina shaida a da ganin shi ƙarya ki ba shaida za a biki bula da tamanin kurin eh haka Allah tsara kurin wannan mata ce na neme shi kenan ya mutu hadi a a ya neme ni kuma mai hadi wannan tsarin ku ne yan hadi ba tsarin Allah bane ba haka ba da tsarin Allah shi ne kaga zama musulunci ne iyayen da mutunci ba ka da mutunci amma wannan koda ba haka bane ba ta gama da shi dan sai ka san gama da shi shi ke ne gama yawo a abada kuma ko ba gaskiya bane ko ba yi ba haka akai ne nake linton tun amma musulunci da ba yi ba me yasa a musulunci an san akwai tsakanin kai da Allah akwai da ba da lahira kuma akwai kare mutunci kuma akwai tuba da karin bawa da Allah don haka an yi tsari wannan zinan aka ce wata mazinaciya wata mazinaci da dokoki he da shaidu nan imam bukhari ya kawo ruwaya wa- imam ibn kasir ya kawo ruwaya imam bukhari imam muslim san mu takaita kan mutane lokacin abin da yake ruwaya cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim wata ruwaya abin da ya tabbata wasu ƙauyawa guda biyu suka zo madina ɗaya mai yawa kana a garinsu ɗayan shi ya yi zina da matar mai gidan shi sai aka mai hukunci na al'ada na cewa zai ba da dabba ɗari ƙanana kuma ya ba da baiwa ta kwan a 'yantar da ɗan shi zina da yi ɗaya da ake a yanzu a karkara mutum a kan mutum tabbas ya kwartan shi ya ne matar mutane ya tsira mai shekara ɗari ko ɗari biyu balgwadon kuɗin a zo a raba tsakanin mai gari da mijin wallahi haka suke haka ake. ana yi tabbas haka ake a ƙauye al'adar ko ina da ya suke in da shi an bar allah shi kenan kowa ya mana shi al'adar mu ma can dama su ma ta kai al'adar su ya ɗora ma tara shi mana bawan Allah haka ka ɗora tara ta dabba ɗari da baiwa kambacin ya bada bawa kambacin ɗan shi zanade bayan ya bada sai shi kishin kishin kai wannan hawa ba dokar Allah ba ce ba wannan al'ada ce wani mutumin takanas ya taso da garin su ya zo mutum ya ce ya rasu sallallahu alaihi da salama ya ce kaga wannan ɗanawa inda mini haza kan a cikin alhaza wannan ɗanawa su biyu suka zo ya ce ɗana wannan su uku kiran ga ɗan ga uban ga mai matar ya ce rasulullah wannan ɗanawa ya yi zina da matar wannan mai gidan shi an ɗora min dabbobi ɗari da in wunshi ɗana da bawa ko baiwa sai na tambaya wasu masu ilimi a garin namu suka ce maka abinda ke kan naka guru lalace kura da kasan shekara guda ita kuma matar wannan a shari'a za a ji ita dina mata arme ce su kaji abin da gamu aka ji rasula na zo kamar hukunci da hukuncin allah haka yanzu a mun hukunci da hukuncin allah an zana ce wallazi nafsi biyadi da kaddara bai da kuma kitabillah manzo Allah ce na rantsa da wanda rai nake hannun shi ni kuma zan muku hukunci da hukunci da littafin Allah yace wannan dana ka baiwa da aka karba a maida ma kayanka da dabbobinka a ba kayanka da dabbobi da baiwa a maida ma kayanka abinda ke kan ɗanka cewa a mai bulala ɗari kuma da kasan shekara guda ita kuma mata ina ta yi batar kuma shi musulunci kaga wannan shi an san dai mutum da bai zina ko ya tabbatar da zina an tabbatar mai da hukumcin zina amma ita matan batana za mu yarda kai za mu maka haddin zina ita kuma batana na ce aje ya ce ones ka yi sabbatun zafi ka yi garin waɗannan bayan allah ku tambaye matan ka a tambaye ta ta yi in ta yi a jeje ta in ta ce a ba mai taɓa ta kun ƙarar sun ce ku duk an san ba a zinamta ɗaya wani ta ce ya da haka a zinamta a ba a yi ka taɓa adam komi na iya aikata yanzu misali a wata kowane kasa za ku dubo ba an ta za a iya karar dan ya ce ya yi yarda yanzu nawa saboda bakin ciki ko wace aka cike shi zai iya yarda da mace sarma yi dai mata sharri a mai gulana sai mai za a mata a kashe ta ta hada mu ne yana iya zaguwa ya shi tuhum wata mace ta arme bai tsaya mu dan dan makirci dan banna ya ce na zan da ta kurin shi ya zama shi a mai gulana ita zai mata a kashe ta ka gani ya ta da mu to ma musulunci duk wani kowa ya kare ta kai za maka hajji bulala ce jiwa ne naka daban ita kuma hindin ta ce sayi aka je da sayi aka je wance ga abin da ta ce ta yi shi kenan aka je ga aka musulunci tsara kenan da aka kasa abin sai da shaidu sai da dali wata aka tafi sai da na'adu da ciki na zina ba Allah ya haka ko da muke haɗe na gina barci ai ba da dama duk ta samu ta ko dama ko ba ba ta ko an miki haɗe ne kina barci ke yanzu ci haɗe ne shi ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama wani haddi amma rubuta shi sai zuba rubutu suka bi suka ida shi manzo na jinta wuta bi shi ya ci iyawa yana dama ba haka bane iyawa ya ce bi ba ko da ya ce ya yi wasu alubi ba ni ba kama shi da shaida ba shaida ko da ya ce na ci kaye na wani abu na ce na nemi ba ko ya ce ya yi daga baya ya ni ko kama shi kuma ce ya janye dole a rada a janye yan wa wallahi ka bi dokokin tsarin kwarin tsari ne kyakkyawa kuma na gyara da kare mutuncin mutane da kare banna a saman ƙasa kumcin zina wani zai aibanta kaza kaza sai an yi da ɗaya ga uwarka ka samu Allah zai gina wani ya za a wata kaza mu lalacin mutunci abu ya shi ka kama da shi ya kama da ya shiga da wani ko uwar shi kaga ko a kayan yaki ne da aibu haka ne mutum bai samu ya za a ba kai sai sun sace a ya za a yi wane ne ne wallahi inda zai zai koshi da wani na alamar ta faɗi ba amma da yake wannan mutane ba su lura dokar dokoki na Allah haka Allah tsara doka ce ta Allah in dai an samu dalilai ga shaidu guda kuma shaidu ma ba ɗaya ba shaidu ɗaya bayan ɗaya hudu kun ba cewa ba ai mun gan sun shiga gida mun kama su a cikin ɗakin shi sarmayi ne a ɗaki mun kama su kama su a bai yi ɗaki bai yi da kun ga haza sun ta hausa ta kun ga turmi da ƙarya a haɗe amma na rasa a cikin bargo ne bargo ya rasa a bargo baka yi bayani kai ba haka bane ba musulunci kenan haƙi ko mun je ko hudu ko je sai daga ba alƙaili ɗaya ce eh na gan su turmi ta ƙarya wallahi na gan su na hudu da zo ce a a ne na rasa a bargo ko da ku yan kwanci hamu kwanci kaza eh ko da ku yan kwanci eh ko ku wace ku kaza kun da rake eh ko ku dama ka gube kun shaida kayan ku kun tabbata ka abin wa haka aka da yau wallahi ku ruwa ga annabi ya saka kana akwai sabon annabi ma kana musu haji kuma sun zo wajen nuki yana hudu ci a shi da ga mu abu wurin ya sun zo ga mu abu na ga mu abu ne gobe mu abu ya gani akwai shi ga mu abu ya kana aka kawo mu uku aka musu haji mutunci ya girma mutunci sama za ka ta wanda ya mutu wajen kare mutunci ya shahada mutum da abin da abin kare ba kai na kare na wani zama zana sanar yake cewa ina arba riba a ɗin mutum mafi girma a ɗarin riba a ƙasar a ɗarin riba ko amma ce mafi girma a ɗarin riba mutunci musulmi da keta yana da mutunci a musulunci kenan sai da shaidu kuma shaidu su tabbatar da abin duka hudu kowa tabbatar da ya ga kirmi ta ƙarya ya ga jikin a lokacin nan sai a kama a yi hajji ba kuma haka wanda kuma ba kuma a hajji akwai dokoki duk sun tabbata ne ko ta yi ciki bumbu mata hajji sai in ta bata ba ka ta ce ta haka da ta shi kenan amma ta ce a an mun da kare ne ina barci aka yi shi kenan na ana yi haka nan goma sama ta haɗe ta kyar ce ta shi kenan shi ne ma shi ana gina ya ma shi ma shi ya amma ta itiraf ce na zina wata wata suke ce cikin na zina ne shi kenan to dai yanzu muna magana cewa Allah subhanahu wataala ya ce azaniyatu wazani dan wani kana sura ce mai hukunci ba abin da za ta tayya alama ta kanta wannan wucewa sai bukatar bayani kwarai a samun da ke cikin ta yace mazinaciya da mazinaci fajidudu kullu wahidin minhuma kubula da kowane ɗaya daga cikin su mi'ata jalda bulala ɗari in an samu shaida ta abin ya tabbata wannan hukuncin Allah Allah ce wala ta'khudhukum bihima rafatan fi dinillah kada ku samu tausayi akan tsaye da haddin Allah kan wani bayan Allah a za a cuta mutunci a mutun ya jana ya za a ce kaman wane kudan wane kaman a ce an ce mutunci shi a wannan hukuncin Allah ne eh kuma Allah muka ce kan ku tausaya musu domin hukuncin Allah za tsaye da wala ta'khuzukum bihima rafatan fi dinillah kada tausayi ya kama kan wa'annan bayan Allah masanata guda biyu kan lamarin addinin Allah mana kan hukuncin Allah amma ci in kuntum in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir an har kun imani da Allah da ran lahira to ga abin da ya kamata ku mace ga wannan kai dana kai kaza kina hadda imanin to ku yi tsaye da haddin Allah kuma kabbu tausaya mu masanata wani tsaye da haddin Allah ɗan uwa a wannan masala kamar da kusan a yau akan samu wasu masu ma da awar musulunci eh kun ga ai a qur'ani Allah subhanahu wataala ta yi abulala mazinata ba magana ji ba haka suke cewa ba sai ra'ayi wannan masala tabbatin da ransu cikin sirri bukhari a cikin sirri musulun umar ibn khattab ya yi huduba ga lafazin sa huduba da yake yi akan wannan mas'ala yace ibn abbas ibn umar ya huduba kama fahamidallah wa asna alayhi thumma qala amma ba'd ayuha an-nas fa inna allah ta'ala ba'atha muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al-kitab فكان فيما أنزل عليه آية الرجب فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يقول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية رجم في كتاب الله فيدل بترك فرجم قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أوسن من الرجال والنساء إذا قامت بينته أو الحبل أو الاعتراف abin umar ke ta kudubar da ya bayan ya gode ma Allah ya ba Allah yake ta bayan haka mutane Allah mai girma da buwaya ya aiko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ya sabakar mai da littafi cikin abin da Allah sabakar mai akwai ayatul rajam shakku wa shakka wannan tsohon tsohon zazen ya farci ma in tsohon tsohon suke zana a jeyar na su aya ta kuɗani kun san mai ka ce abin sanin cikin magabata sahabbai ayoyin ƙur'ani akwai aya da aka shaye aka shaye ta aka shaye hukuncinta akwai aya da aka shaye hukuncinta ita tana nan akwai aya da an shaye mana an shaye ta ko hukuncinta iya nan irin wannan ne kenan umar ya ce musu wannan mas'ala ta ayatul rajam yace Allah cikin abin da Allah saukar manzon Allah akwai ayatul rajam ya ce faƙarana mun karanta ta wa'ana mun kiyaye ta ya ce manzan sarasar manzan Allah ya yi jehe mu ma mun jehe bayan shi ina tsoron zamani ya tsawo ga mutane sai ka ce ayi mu ba mu samu ayatu rajama ba babu ayi jiwa a cikin alkur'ani mu dai mun ga bulala yace su bace saboda barin wata farilla da Allah ya sabkar da ita yace dan haka jiwa iya cikin littafin Allah gaskiya ne jiwa ga duk wanda ya zina in dai ya arme namiji ne mace ce in dai an samu shaidu ko mace ta yi ciki na zina ko ta ko mutum ya hurci ya zina ina ga wannan yace haddi iya nan manzo Allah yayi wace mu ma mun yi haka a cikin wannan takaice maganar haddi ya tabbata da nassin Qur'ani da Sunna zahirin aya ya zo a kan nan aya take rubuce kan mas'alar mazinaci wannan iya bayanin mazinaci wanda ba shi da arme za mu ce sarmayi ko tuzuru eh wanda ba shi da arme macen da ba taba arme ba namijin da ba taba arme ba su ake da da ake musu irin wannan haddi na bulala amma wanda ya arme mai sunan arme ba zina ba mace ko namiji sun zina daban ne he wanda ya alme shine in yi zina ake mai hukumci an an samu shaidu a jehe shi har Allah mai cikawa amma idan sarmayi ne ko budurwa wanda su taba arme ba su wannan hukuncin su su ake mana hukunci na bulala su bulala ɗari da kaso ɗin akwai gidan kaso a sun ana gidan kaso kayan da kaso wannan shine tabbata kan wannan masala in an samu wa'annan dalilai da aka ambata to yanzu wannan hukunci da Allah ya yi na bulala mazinaciya da mazinaci bulala ɗari hukumar imani kakku yi tausayin tsaye da haddin Allah a kansu inda ya kuna da imani da Allah zan lakada ya ce wanda ya shahad a zaba kuma ba a fitar lumuni to wannan hajji da kaya goye a kirawo 'yan jama'a su shaida su gani da idansu yadda ake haddin Allah ya a gaba wani bayani ba تقبع
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
‘yan uwa wannan aya tana cikin ayoyi ta masu bayanai ko sabanin tafsirin magabata kan ma'anar wannan maganar cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan aw mushrika mazinaci baya nan a la yanki mana baya armi mai zina ba za a mace ba sai mazinaciya zai arma ko mushrika ya mushrika kan haka shi ibn abbas ruwa ta inganta zuwa gare shi sai abinda ake nihi mazinaci da mazinaci yake kunci alnika iya ɗaukar maganar aljima kenan ɗalibushi ke nema ko mushirka mara addini haka ita ma mushirar ita ma mazinaciya ba ta da abokin birni sai mazinaci ɗan wanda ko mushirki cikin tafsira wasu na ce a nan ma'anar maganar cewa azzani layin kifin da zane shi mazinaci adatar mazinaci ya ɗuwa shi ke nema aboki birnin shi ke zai nema mai kame kanshi duk da ko ruwa ta inganta ta zai marfuyi cewa mazinaci almajalud don mu a shari'a bun mu iya sanin wani mazinaci ne matuƙa ba shari'a matuƙa mutum ba mai shaida ba ya zaka ce mazinaci ne kana da wani sun kana sun ba baka daya ke hewan da aka samu shaida a shara'ance mazanaci ne to kenan irin wannan abin da in aka samu irin wannan wanda an kama shi da layin zina an kama shi mai guda ɗari he zo iya san arme a wani hoga halin shi an taɓa mai haddi kenan mazanaci ne kenan anan ba za a gama shi ba da iya mai kame kanta wannan ayyuri ne karara a ɗaya ko an taɓa kama wance ita ma ta taɓa yi wani heji gidansu to da suke na abokin birnin shi sai ta madana ce ce masa'alar ɗan wakwale tana da haɗin gaske almuhim wannan ba a ɗaukar shi duk magana ba kayan tuba ne in dai an tuba to kowane tafsirin zai ɗauki wani magana da na ta wata ta jiba makaba da tuba ta shaye abin da aka kayi ta in dai an tuba akwai masu fasara cewa duk idan ka ga mutum ya aron mace mazanaci ya sha mazanaci wanda har hadisai ake suke yawo da yawa bakin masu malamai marasa ta ce magana cewa man zana zunubi mewa ji daɗi wanda ya zana za a yi zana da ya shi ko matar shi ko da bayan katanga ne wannan ɗinwa tafsiri ne wanda malamai ba su amince ba da shi wajen inganci shi kuma ya saba ma zahirin ƙur'ani Allah ta kama da laifin wani ɗan wa a takaice wannan hadisin shi ne shahara bakin mutane don ana kashi a wajen babu tsoratarwa za ce duk wanda ya zina duk wanda ya shi ta yi duk mata shi ta yi ko ba ta yi ko duka mutum mace ta zina mutum da iya yi wannan hukunci ne wanda yake ya saba za su shara kina a wannan tafsiri nasu daga an kama shi ta zina ke shi mijin ya yi ko aka mata in aka mata tana mata ta ta zina kenan shi ma iya yi kenan mijin ba haka bane uwa akan sa mutumin banza fajiri fasiki yar mutane da sajin ba wani Allah akan sa mutum da banza da haidana da salihin ba salihin ba wannan abu ne hili gaskiyar magana kuma babu dan kai kai zina Allah ya dora maka wadan ka mahaya zina sai ga mutum shi dan ka daban kai daban ko ba wannan Allah wannan da abin a cikin tushen wancan ruwa marasa inganci suka kana musu suka yawo cikin al'umma duk da ƴan uwa mun san da cewa tsoratarwa ce game da mutum kai zina ya tsoro a yi tashi ko abu ne muni yanwa yanwa munin zina ya kai ga mai imani bai ba kariya ba amma kwace kwace ba kurin a ce abin da Allah ce za a kashe mutum a kai abin ya kai zaya a hudu ka hili a buda laka abin ya kai zaya ga wa'ini na wuta wannan kai da yawa mutum bayan bai hannun kwashe kwashe duk wannan hannun kwashe kwashen bai ba mace ba wani kwakwa ba sai a to aka ce haka wanda ke mutane suka zina da an ce da an ce ɗaya ka ba ta yi ba to wace ka ta yi Allah ta kwanne gaci sai inda manzon Allah ya ce ko Allah ta wani harci hakan da ba ta wani ba kwashe kwashe ruwan da mama mai tsaife ba mawdu'at har sai mun na kai aka aka shirya mutum kan cin tsaifa ba ma da idin mu ya ta ba ma wata tsaife wani ba har sai aka yi kirkira na ƙarya masu kirkira hadisan ƙarya don tsoratarwa suke su ba ma da wani ba abu a kudin kirkire ne an kirkire shi don da a bada tsoro tsoro mutum ne mai tsoro game da ayoyin Qur'ani zahiri da sa da sai da zuwa ya mai yana da ba gaskiyar magana ɗan uwa maganar cewa duk wanda ya zai ya shi ba ta zo daga Allah ga sakar ga manzon Allah kusan da haka babu wannan magana a Qur'ani da sunna tabbatata amma aibu ne kuma banna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai aibun wannan abu cewa da cewa kai da uwanka ayi da diyanka ayi da ɗan uwanka duk wani agaya mutane aibun zina da hatsarin zina da girma azabar zina ya ishe ka ma cewa duk wanda ya zira wata bayan kan kawo shi mata shi wannan musan da cewa ta kare cewa Allah ta kwana da shi wasu sun yi wannan bayanin Allah gafarta mana gaba ɗaya kenan dai wannan magana mu bar ta a gehi ta duk wanda ya zina shi ma za a yi da shi wannan shi ma na iya tuba kuma ya haɗiya na ƙwarai ko ma ba da ya aka cikin tarkaci to zirkin tafsiri dai na maganar wannan maganar mazinaci ƙa'ida bai dacewa kamar da imam wani usaimin na wallah iya cewa cikin tafsirin wannan aya me yasa ake kawo mazinaci ya ce wanda ke halitta zina wanda bai ɗaukar laifin wani kenan wanda bai tsoron allah shi ke zina nan ya magana akan maganar layin kima na zinace ma na jima'i da mazinaciya ya ce don haka ya ce ya zai musu mushirki idan musulmi ne da ya yi zina saboda sha'awa idan ya gaskanta ya ce ya halitta zai zama mushirki nan gawo ne amma a kasar da sai da suke yi bai ɗaukar wancan magana don kayi sayan da ɗiyarka ko uwarka ko matarka wani magana ce daban shi dai allah ya haramta arman mazinaciya kai na kware ne kakka arman mazinaci kai magana ke kaka ba ɗaya ga mazinaci kun magana ke ne ba a yi bai dace ba kwarar matsayar zahir a yi kwarar mazanaci ilwushi ke nema mazanaci ko mashirka da ba ta da addini ita ma mazanaci mana mace mazanaciya tana nema abokin burminta yan mun ɗauka maganar jima'i ne kenan abokin burminta su zina amma arme ne tana nema irin nata amma ƙarshe mai allah ce wa hurri mazalika abdan Allah ya haramta yin haka na menene arman mazinaciya bai halitta ka armi mazinaciya haka ke bai halitta ki armi mazinaci ko mushriki wanda aka haramta ma mushrika haka aka haramta ma arman mazinaciya wanda shi na kuma a zayin ayan mata aka da kuma kakka armi mazinaciya kakki armi mazinaci ka san diyarka mikamin kanta ce gama ta da wani mutum da kuɗi kuma sai yabin mata kuma yawa wata mata ciki ta sani kaka ba ɗiyaka yin haka haramu ne don yada kuɗi da mutane a yau ba ruwan su ne da kuɗi da naira ba ruwan shi ko da a san karɗiya a ko da a san a hili ne misali da ya kawo ɗiya biyu gidan shi ya ce ɗiyan shi ne da ya samu a titi ana haka na to kaga irin wannan kaga a hili ne mazinaci ne ya zama man ɗiyaka ya ce a yi gaba gidi ya san tuba shi eh tuba ko ba san tuba ya tuba kai to anan maganar da ake magana ka magana tuba idan hakika ma mace ce ga ta kazi dan wani zo ce ya rasulullah ya ya tafsir da ali sallallahu alaihi ibn abbas cewa na zina da wata mace amma Allah ya arzuta mu da tuba bayan yakin banza na so zan alame ta sai aka kawo shi wannan aya Allah ya haramta wannan bai halitta ka alame ta ya kuma san ta inda cikin magabata ta da imam malikan wani magana tun da kazo zai tauka ne ibn abbas ya ce a inkiha lais hadar ka zara wannan aya ba nan ba wurin da bane nan ba dan ya bashi nutsuwa ta ce fankiya ba maka rikicin ba alayya ka shaka alimata an da laifi an da laifi laifi a kai na yake an da laifi ka laifi nan dole ba shi kuwa da cewa ba wurin ba ne ba ka ji ka arin matarka kenan a nan wannan tafsir na ibn abbas cewa ko da mutum ya zina mace in dai ya tuba to ba abin ta hana da su tuba ga allah ta gyara tsakanin da allah ta yi jini babu laifi da zama haramu ne da allah ya ranta musu yanzu sun tuba ga laifinsu annan sadakar ya cewa a tabbata da tujibu makabala tuba tana goge duk abin da ka hita idan mutum ya tuba an kare duk abin da ya huce ya huce an kare na ke ne ya zama ya zama a wanke yake a wanke suke sun tuba kuma ya hana arame to akwai arame in wanda da ake samu irin wannan hadari da ake samu cikin matasa cikin al'umma mutum zai yawa mata ciki ya a zo a shari'a da muke muri a nan ta gargajiya ya a ce ai to ka ɗauki ɗa ko ka ɗauki ɗiya ka ka ɗauki mace kai ko ɗauki ɗa idan al'adar mana idan ka ɗauki mata ba ka ɗaukar ɗa ɗaya za ka zaɓa idan ka ɗauki mata ba ɗan ka ɗauki ɗa ba mata ya ka zaɓa tafi ka zaɓa kenan ya ka ji ka zaɓa ya ka diba wanne kai so sai ka ce to ni na santa to zaba naka bane ba a nan saka na aka ya ce baka armanta haka ake al'ada to wannan al'ada ce ba shari'a ce a shari'a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wanda da sunan sunan sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah a cikin karar ahili cewa dan zina dan zina bai gadan wanda da koshi kowa ne dan koshi dan zina dan koshi ne farko koshi take alaka shi bai gadan koshi a musulunci babu ta aya daga babu ɗan zane ga da wani wani ba ba kenan a musulunci inda babu harme to babu ganin dangantaka ta shari'a kenan akan haka kana iya zaɓin mata amma ɗaɗan ba naka bane ko ka ce ɗanka ne sai baka ka ka kai da kai da mata ka ce ka da mata mutane suka gani wai ta awo ya yarda ya ka shirme ne da mashirme ne kai da kaje kai ba kuma sanan kai ka da mata ku kayu ka san kai ɗaya ne kana garanti kanta inda kana da garanti ka da mata kai tsamin da kai ba ba garanti ba ka tabbas tunda ka ka da mata a banza misa wani misa wani wani bai da mata a banza sai shari'a kun ta ko sai an ka bari kawai sai an awwa ya kun sai da shari'a shari'a ta ce mutaka ba almi babu da ba naka bane ba kuma sai abun babu garanti kace wai ai kai ta ai amini yake ce kunyar ta kai ta ita ba da maka kai an manta kai ka da mata ba haka bane ba amma ita mace kana iya armanta an tuba ga Allah wani da ba zai mata ba an rikishi ba kamar lisani da wani dani bawan Allah ne mai rauni ko da ka duke wutawa amma bai matsayin layin kiyanka na arme ya miya wani abin haka ke duk da kenan a gama da lantar arme ka cikin daya a ba dan akwai matsala akwai matsala na gani akwai masana fatawa na ga sumin albani haka bin ba da zai wani fatawa cewa akwai masana fatawa cikin malaman zamani a cewa zai gano malaman guda uku na ji farko sura duk da shi albani bai sura suna magana cewa babu wani uzuri ba shari'a kama wani kama wani cewa babu shi ta yarda dan zuri ya gaji wanda da ya hishi babu wani magana bayan guda magana jamhur sai maka haka kina kuma sauna ra'ayin Allah gawar ta musu masu cewa zai gado ba gaskiyar magana ba mu dogara kuma saba man nasoshi ingantattu daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam dan zina bai gado bai gado zai gado oshi bai gadon uban da aka yi zina ko da shi zina ko da ya ce ya riga ba a riga mutunci ko da ya da'awa na ko da ya da'awa ba da'awa mutunci kuma na ɗaya ne tsakanin shi da alamci kullum wani bayanin iya shahawa a birnin alaƙa na shari'a amma wannan ɗan iya nan bawa ne na allah ya yi allah kamar ko na bawa wannan kuma shiga layin bayan allah kwarai ya zama ma waliyin allah ba ta ba ba ta ce ba amma magana gado ne aka ce bai yi allah ta muke wannan shine kenan cikon wannan bayanin suka ba alamu
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون نعم الله سبحانه وتعالى يتي والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء wa'inda suke jiwon mata katangagu mace mai kame kanta ba karo ba dama ta kama gidan karuwanci da kace mata ta yace dama ta kawo lamba mai zo zo ya biya shi da wadanda mai tsira mace kaman ma ake magana kaman ma kace ta zina kuma baka zo ba da shaidu guda hudu nan duk da an kama maganar mace amma hukumci ɗaya ne maza da mata dole ka tuhuma da zina kuma babu shaida guda hudu Allah ce wanda ya haka ya tuhumi wani mai kame kanta ko mai kame kanta da zina kuma babu shaida hudu fajilidu fajiduhum samani na jarda ko bulala su bulala tamanin haka Allah ce a musu duwanda tumun da zina kujo ka ba da shaida ko wani da ya mallake ya gama da ku shi ke nan taho tamanin tamanin tamanin tamanin haka ya ce gaba alƙali a tabbatar da a yi kuka da haka ne haka ne ko kowa sun haka zai za ka da ya doke shi ke ne gama da buwan lagi ga bulala kuma ga mutuncin ku zai kuma sai Allah ce ku bulala su bulala tamanin kuma daga ranar wala taqabalu lahum shahadatan abada kan ku ƙara karɓar shaida akan kuma mai har abada sun mutu daga cikin kagar animal ga bulala kuma ga zub da mutuncinka ya ce wa wula ya kamun fasiku kuma sunan fasiki ya hawa haka biya muni haka mutum ka yi kagashe musulunci ya yi kwaye kayan mutuncin bayan allah wannan magana wanda zai ce wani ya yi zina shi ake ma wani magana babu shaida hudu bulala tamanin a zub da shaida shi ko mai suna fasiki haka an kare wannan haka doka take ta Allah ka duk wanda ya tumo wani da zina babu shaida kina abu ku hukunci ga shi ko bulala tamanin yadda shaida shi da sunan fasiki haka Allah musu hukunci amma Allah ya ce a baya إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم التي إلا الذين تابوا من بعد ذلك سوى إن سك توبة bayan wannan katobara ya yi kasafi kuma daga baya tuba kuma wa asalau suka gyara halinsu fa inna allaha ghafurur rahim wa inna mutane Allah ce Allah mai gafara ne mai jin kai ne to zai gafarta laihin kuma ya ji kansu wannan mas'alar malamai magabata kwarai suna maganganu kan to da aka ce sun tuba daga me ake ɗauke masu da sun tuba sunan fasikai haka suka ce kenan ba su cikin fasikai amma maganar shaida tana ce abadan har abada ba ka da shaida su abin da an suka tuba ake yi a goge masu sunan fasikai ne haka su tuba da suka rasa su amma jamhur sirs imam malik abu ana imam shafi abu bin hanbal gaskiyar za magana aya ba abin ayar Allah ta tuba da duka ba wani gaba daya kamar tun Allah jero maganar zina maganar zina maganar kisa da zai jero ya ce fiye da tuba ko to gaskiya maganar tuba Allah bai ware wani ba a yi ta cikin guda hudun in dai an tuba kenan ita ma shaidar za a koma zama kwanan dana an ce da ce tuba ta wanke abin da kayan ta da kenan kuma za a ce bayan tuba suna nan ba a fasa shaidar su a daga zai su magana mai kari kurin in dai sun tuba ɗaya ne yadda aka ɗauke musu nan fasikanci ya bar su to haka ita ma shaida tana nan za ka shaida su gaban kowa in dai sun tuba tsakanin su da Allah Allah sun tuba sun gyara halinsu fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mun bi jinka yi ka gance sun gyara sun ke sun haka tun mutane nan take ne Allah ta rike mu to Allah mun ci gaba والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
yanzu kun ji mun ji canje ko duk wanda ya tuhumi wata wanda ya kame kai mace ko namiji da zina me hukuncin shi babu shaida bulala tamanin a yadda shaidar shi kun fasu ke ne yanzu kuma na Allah ce wallazi na yarmuna a zuwa jin waɗanda suke jiwon matansu matakka ce ya kai cewa da zina wallam ya kun lahum shuhada illa anfusuhum kai kuma a nan ba ka shaida hudu da za ka kawo sai kai da ɗebe ka ga abin a cikin ɗakin ka nan ka san Allah hakimu ne kuma ya rama gaban shi wannan saukar waccan aya sa'ad bin ubada cikin asa da aka saukar da wannan aya masu jihun mata yanzu ya rasulullah wani aya haka sauko ya manzana wani aya haka ta sauko annabi ce asar kuna jin kuna kuna jin annabi ce asar kuna kuna jin kuna jin banku kuna jin shugaban ku abin da yake cewa kuna jin shugaban ku abin da yake cewa annabi abin yanzu bai dadi ba kuna jin abin da yake cewa shugaban ku wai ai haka ta zarko suka ce ya rasulullah kaka mai gaggawa haka yake mutune mutsanin kishi mutsanin mutsanin kishi shi ne kishi sa'ad da arman zawara kullum zai buduwa kuma bai su shi kuma yana ma bai su shi bai ka arama shi bai aramanta wani ba aramanta shi haka haka kace musu ka yare ko san halin shi ka ci shugabannin ansar ta su da halin shi ne wannan kishi haka wannan kishi bai bai araman zaura ta wani kuma tashi bai su ce ba wani arama shikenan yace ya rasulullahi wallahi yace wallahi barin shakka da Allah take amma ciyarsu amma ciyarsu da in je gida in iske matata da wani a ce in je in nemo shaidu guda hudu ka hanyar zo ya kai abin da yake ba gaskiya ta abin wani yamin yanar su haka yi wanzu ba mu ba mu na wuce haka yi abin da suka ke kuma shi zai ga abin ya yi wani ya ga abin ya mashi wani kwarai bai zai iya ba a ba kowa ya ce ina kallon shi in mutum yin yau mutum bar shi shi haka sai baya ba shi abin ya yi wani gaskiya kan a lokacin nan ba wannan bayanin ayat babu wannan bayanin kan matsayin matsayin matakaci abin kuma Allah ya Allah Allah shi mu ya sako wa matsalolin mu yanzu Allah ya bayar wata kariya bambancin mataka da ta wani an ce a cikin waye ana nan Hilal ibn Umayya Hilal ibn Umayya Umayya sai ga Hilal wannan abin ya samu Hilal ya zo ya iske matan shi da wani iri ya gani ba abinda da ya ce rage amma an ce ba zai komi ba ya zama shaida hudu shi kuma shaida hudu kuma ana zamne ya ga shirin cikin mutane ya ce ya rasu lalla kaji kaji kaji abinda na gani da ido na da ido na na gani wani da matata tana kala yawon asar suka ce musamman jarabawa abinda su a rage wani ya sami to doka allah shi zai yi za a mahilar bin umayya bula ya tamana eh haka allah ce ya ka shi da hudu shi ka ne zo dokar allah shaida hudu suka babu shaida hilar da babu ya ka shirya haddi ya rasulullahi wallahi abin da zai sai kuma na san Allah zai hudu aka ji annabi ce hilal fadi zaka zama ya rasulullahi ana ina kuma Allah zai hudu na rasulullahi ba mun kai dai ana nan ne aka fuka an aka wani muwazi wahayin aka mai shine wannan aya ta aka samu mahuta game da ɗan matarka ce akwai bambanci سلمت يا على كبر على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته